الدين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدنا بهذا المحضر ولتعتقي بنظرة تأتي لنا بالزفت وبعد الحمد لله نقول الله سبحانه وتعالى يا داود موانا مجلسنا نحلك المتأسبة a yau 25 ga watan tara sha shida don ci gaba da karatunmu na risala ta ibn abi zaidin alkairawani wanda idan ba manta ba muna cikin babin wanka mun tsaya daidai inda ake cewa mutum zai dan ɗebi ruwa kaɗan ya jika hannayensa kai ya dan cicciɗa kayansa ya diddirje kan dai wancan magana da muka yi na maza ya kamata wato ya kamata in an yi haka ɗin zai tattoshe ƙofofin janaba musamman ta bangaren kayi wanda yana jawo ciwon kai da sauran damuwoyi da haka muna cikin wannan bayanin aka ce ita ma mace kuma haka za ta yi kuma ta mammatsa ta cikin wato gashin kanta a ba ta kunce shi ba walai ta aliya hallu ya kasu ba waje ba kanta ta kwance kitsonta ba yace sun mai yufi zulma'a shi mai wanka sai ya sake kwara ruwa ala shikkihil aimani a bisa tsagin jikinsa na dama thumma ala shikkihil aisari sannan ya sake kwarawa a gefensa na hauli ishara zuwa gare wanki uku uku da aka ce din nan wanda za a yi daga kafadunka zuwa gwiwa tsagin dama ka wanke sau uku ka sake dawowa daga kafadunka zuwa gwiwa ka wanke sau uku daga bisani kar manta da wuyan da shi ma da kuma sauran kasar kafafuwa ne ma wurin wankewa sau uku din daga kafada ake tashi zuwa gwiwa sau uku sake sai a cuccuɗa jiki gaba ɗaya gama jiki da ruwa ya sun mai fi zulma a ala shi ƙihil ayyuzani ya kora ruwa ya fara ruwa a gefensa na hagu na dama sun mala shi ƙihil ayyuzani sannan a gefensa na hagu wannan gurin babu da lokaci yau na so gama ne na wannan babi amma akwai magana sosai wanda kafirai na duniya kamar mutanen china da sauransu suka yi rubuce-rubuce har ma ƙararan kafiran namun da ta nan wai suna challenge wai musulmi sun fifita ko gangan jikinsu ma suna nuna nan dama ne nan hagu ne wannan bangare na hannu sai abubuwa masu daraja ake yi da shi duk abu na kaskanci da shi ake yi suna challenging din musulmai wai addinin musulunci bai da adalci a uzu billahi har gangan jikin dan adam din kansa shi musulmi wai an nuna partiality nan yafi nan mutunta shi ake yi nan kuma tozarta shi ake yi shine hagu ba a duk abun alkhairi da da hannun hagu duk abu in na kaskanci ne hannun hagun nan da shi ake so suna wannan irin challenge so kaga wannan rashin hankali ne wato ɗan ɗan tsafta kenan in dai mutum bai san wannan ba to kowaye shi wato ba ana fifi ta ɓangare ɗaya a nuna shi ba komai ba da sauran shi ibada ai wurin ba da lada ba a bambancewa na zo kai sallah ka gama ko kai alwala ka gama dallan an zo biyan ka ladan alwalan ladan gefen bangaren dama ta kawo wanke ya fi na gefen hagu tambaya nake ko dai kawai an tashi ladan alwala za a baka ba ware bangare kaza da ka wanke kaza bangare kaza shi kuma rabin ladan wancan ko ana yin haka ina dai alwala ne kawai za a biya haka nan dukkan ibadu rashin hankali ne kuma wallahi su ma da ba don ma dai lokaci da ba na son tajin mu yayi ba mu karisa ba kuma gashi muna da uzurin tafiya ziyara za a koma a shishirya wanda suke ciki so amma su ma kafiran banzaye ba su da hankali ne ta inda ba su sani ba su ma suna irin wannan amma da yake sun raina wa musulmi hankali musulunci addinin tsafta ne in an ce kowane hannu za ta je kai taɓa ƙarƙin najasa da shi ka zama kazani kenan ka zama mugun kazani amma an ware wannan ai kaza wannan ai kaza to kaga da zai zama ka zama kowane hannu dai baka da garantin yana mu'amala da najasa ba sai ya zama akwai tsafta a sha'aninka kuma bayan an yi amfani an je bayan ɗakin ma a taɓa sabulu duk je bayan a shi hannun hagun ma kenan a wanke shi amma su kafirai da ke a kife suke su ma suna irin wannan amma sun rena mana hankali suna abin nan yanzu ka taba gani tun da kake kafuri ya dauki abin nan kwanon cin abinci ya sa ɗansa a kai ya zauna ya zai da shi fo tunda komai ɗaya ne in an wanke kawai da najasa wurin da ake gwadawa najasa ne da wurin da ake gwadawa wurin tsaftacewa ne da kaza kaza ba bambanci ka taba ganin kwanon cin abincin sa ya ba dan sa ya zauna ya kashi a ciki a wanke a fitta shi duk irin wanke wanda za a yi zai sake cin abinci a ciki kai cokalin sa ma zai iya kai shi bayan daki ajiye shi ha ba bangaren tsafta bane da abinci a kai shi mana a rika katse kashi da shi cokalin a kife yake shi arne ba ka toilet ba ma ce kullum bayan ɗaki yake kafuri bai da hankali shi ma yana irin wannan ya bambanta wani abu ya watsa shi a bangaren najasa kawai baya yadda ya haɗu da kayan da yake amfani da shi a na wanda ba najasa ba so duka dai wannan rashin basira ne kawai take damun su wa ya tadallaku ko ina ji ko wa ya tadallaku ya daidi jiya daidai ya cicciuda wurin wankewan jiya daidai da hannuwansa to nan ma akwai magana in mutum bai da hannu ba tunan ce jiya daidai in bai da hannu ba in ya samu ne kawai kun gane? in ya samu ne kawai ya wanke da ya cuccuɗa da hannunsa in bai samu ba ya wakkala wani kawai ya yi wanke masa an gane wani ya halatta ya cuccuɗa masa amma banda daga gwiwa zuwa cibiya sai dai wadda ya halatta ya gaurin kamar matarsa in mace ce kuma kamar mijinta ko kuma baiwarka ita ma dai babu wani matsala ko matarka ko baiwarka in kuma ya rasa wanda zai cicciɗa masa a wurin ya zama babu mata babu baiwa wanda zai iya cicciɗa tsakanin cibiya da abin nan din to kwara ruwan kawai ya wadatar ko ba cicciɗa ba a kwakkwara ruwa a wannan gurin din da bai halatta wani din ya cicciɗa ma ba sai ya cicciɗa ma sauran gurare dama ka rufe ya cibi zuwa gwiwa ɗin to in an iso wurin sai ya fita kai kuma sai ka a kwakwa ruwa in shaya za ka buɗe ma kowa ko ina dai ruwa ya taɓa kawai in babu wanda zai yi wannan so wannan dai shine shine magana da nace muku akwai magana da biya dai hidin nan ya ciccuda da hannayensa din to in yayu ne in ya samu bi isri sabbil mai zai na cuccuɗawa ne kuma bayan ya kwara ruwa in ya kwara ruwa sai ya cicciɗa ya cicciɗa sa ɗaya kwara ruwa ya cicciɗa ya cicciɗa bi isri sabbil mai ma'ana dal kudin zai faru ne bayan an kwara ruwa to wani diyam sai o yigga o yigga o wani diyam o yigga o yigga isru din nan yana ɗauke ana iya kiransa da isru ko asru hatta ya umma jasadahu sannan ya yi ta yin haka sai ya gama jikinsa kaf da gama jikinsa duka da ruwa gaba ɗayan jikinsa sai ya game shi da ruwa ko ina da ko ina ya tabbata ya ya samu ruwa wa ma shakka ko an yakuna al-ma'u أخذه من جسده عوده بالماء ودلكه بيده wato duk abin da wato ya yi shakkan anya ruwa ya taɓa gunnan kuwa a jikinsa an gane to ya dawo da awa da bilmayi ya dawo da wanke gurin da ruwa inda kai shakkan anya wannan gurin ruwa ya taɓa gurin kuwa don wani lokaci haka zai faru kai ta kokonto ni kan ta baya na din nan kam anya ni na kwara ruwa ta aurin nan kuwa ko ta wuri kaza din nan anya ruwa ta gun nan kuwa shi da man shakka an ya kuna ma'u akhadahu min jasadi ko ba shakka kai an ya kuna alma'u akhadahu min jasadi to in kai shakka cewa wannan gurin anya ruwa ta bashi kuwa to awadahu da in dai a jikin ka ne to ka sake dawo da wankewan in ma da kana tunanin ka wanke ne amma kana shakkan ko ya taba ko ruwa bai kuma taba ba to ka dawo da wanke bil ma'i da ruwa wa da lakahu bi yadihi ya cuccuda shi da hannunsa hatta yu'iba jami'a jasadi har sai ya game gabaki ɗayan jikinsa har sai in ya gama gabaki ɗayan jikinsa aha aka ce wa yutabi'u umqa surratihi to tara hankali ga guraren nan da mai risala ya kawo a wurin wanka da ake so a bibiye su sun kai wajen gutara wajibi ne ka mai da hankali da su ka bibiyi guraren nan sun kai wajen tara kai wanka baka kiyaye wa innan guraren ba za ka iya samun matsala a wankanka shi ne wai ta ji umka surratihi lallai shi mai wanka ya bibi cuccuɗa ma'ana zuba ruwa da cuccuɗawa shi ne ta ji ɗin nan umka surratihi ya bibi zurfin cibiyansa akwai mutanen da suke da zurfin cibiya ka sani na ji kun san daga ko cibiyansa ya shiga can ciki sai in sun kwabe riga za ka ga kamar rani wuri ya nitse ciki can abun kala biyu ne akwai wanda nasu yake bullubowa ya za ka wani baki haka daga jinnute ne shi larura ne wannan na fitowan larura ne don muna zaune wata rana da su baban su man sani muna taɗin irin wannan yaro ne ya fito daga cikin gida yana da abu ko yarinya ce sai muna ta mamaki muka ce to wannan kan Allah me yake jawo ya aka yi mutane take na ce kai ni kuma na ke da Dr. Bose sai na yi kira shi kawai waya kowa da abin da yake faɗi a cikin mu kawai na kira Dr. Bose na sa Siriya na ce dan Allah ni kai min bayani mana irin cibin nan kan yake jawo shi ce larura ne yace hanji ne yake wurin ne akwai wani wuri da yake dan haɗe to in in ya ko ɓalle ne ko yane ne sai hanji daga cikin ciki sai ya fito ta wurin ya fito ta wurin sai ya rika taruwa akwai abu na cikin hanjin ma duka sai ya taru sai ya fito ta waje yace amma akan yi tiyata sai a haɗe bakin inda hanjin yake furowa ya fito wajen ce ana tiyata sai ya zama babu shi ba wai cirewa ake a yanke bane a za a toshe inda hanjin yake turewa ya bulluko ya biyo ya fito ya ya jimmiti ya kamar wani baki haka ga ya wani haka to ana yin tiyata ya ce kuma akwai yaron da muka taɓa yamma in yana zaune kusa da kai inda yana jin yunwa zaka ji cibin yana kuka wallahi kuka da kasan kara inda yana jin yunwa kaga shi kan in yana jin yunwa yana da alam ko alam za mu ci so haka to waɗansu kuma nasu zurfi yake yi sai faɗa ciki can kawai ya tafi sai ka ga ɗan rami haka to tabi'u umka surrati ya bibi baɗin cikin can zurfin cibiyar nasa ya sa ɗan yatsa ya taɓa ya taɓa ya sha bakar kuma garin ya ɓurma shi gari a garin jaran gira a rasa ido gaba daya ya bi a hankali ya shashafa tabbata ruwa ya taɓa don gashi ɗaya ruwa bai taɓa shi ba wanka bai yi ba sannan kuma yace wa tata halqihi haka karkashin makogoronsa nan kenan karkashin makogoronsa wai ana magana ba irin kadiri na ba sirara wanda wuyan ka kaman abin nan dan siriri a akwai wanda suke masu guru a wuya nan wurin makogoron su kasa din yakan dan yi tattara tattara haka saboda koshi to ka bibi wurin ma ka tabbata ka tabbata ka yi haka ka jijjije ko ina karkashin tattara tattara guru guru ka sa hannu ka cicciuda ruwa ya taba ko ina shine wata ta halkihi kenan karkashin makogoronka wa yukhallilu sha'ran li menene lihiyatihi ya tsattsefe gashin gemunsa nan kan fa in a wanka ne ba kaman alwala ba ne lallai ne ya tsattsefe shi ya tsattsefe gashin wato gemunsa an gane ko amma ya shi kan gashin kayi saboda ya riga ya faɗa a baya ko kuma ya waje ba kuma a tsetsefe ba wai wannan kaɗai gashin gemu ba wani sama ana tsefewa yawwa irin su a gashin baki gashin baki irin su na nan abin nan na gira da makamantansu duka ana tsitsifewa kawai dai ya dunkule ne ya faɗi wancan kawai wata ta jana aihi haka nan mutum ya bibiyi ta ta jana aihi ƙasan hamatansa ana cewa fiffike ko jana janahu fiffike jana aihi fukafukinsa to kai baka da fukafuki to nan ga matanka ake nufi ka daga ka cuccuda ka sa ruwa ka cuccuda da kyau wa baina alyatai haka nan tsakanin wato mazaunansa ya, ya bibi gurin da kyau ya tabbata ko ina ruwa ya taba warf ghaihi to nan gudun fassara biyu ne malamai suka yi rufe gudun nan wasu sun ce kasan cinyansa kasan cinyoyinsa ya bibiya ya cicciuda da kyau ya tabbata ruwa ko ina da ko ina ta ba wayansu kuma suka ce a'a rufgaihi matse matsi tsakanin alƙalaminsa da dubra ya tabbata don da yawa wani bai san ma ana kiyaye ta wa'annan guraren duk a tabbata an ruwa ya taba ko ina cucura kawai ya dauka ya inda ya bayyana jiki ka gama wanka wanka ba ta yi ba ka shiga uku to ruf rufgai din nan tasniya ne na rufgu tsakanin alkalami da kuma dubra tabbata ruwa ya taba an cuccura wata haka rukbatai ya kanan karkashin gwiwoyinsa ta ƙasa da gwiwoyinsa inda za a iya naɗewa ɗin nan to a miƙe a ciccuɗa ciccuɗa ta gaban ma a ciccuɗa ciccuɗa inda yake da ɗan yanda in har an ƙila za ka iya yana miƙe ko yana naɗe kana wanka sai ka gama in an yaka kawai sai a ga wato ka miƙe ka ciccuɗa ko ina ka tabbata ƙarƙashin ƙasar gwiwar ruwa ya taɓa ya game shi gaba ɗaya wasa jilar rijilai haka nan ƙasan diga jikinsa tafinsa kenan nan shi tafinka kar ka gama wanka baka cuccuɗa nan ba ka shiga uku ka gama nan akwai ƙila inda ruwa bai taɓa da kyau ba ka tabbata musamman wani kamar da muka karanta kwanan baya wani sai kusan rabin gongomi ya ƙare a diddigin sanan kawai saboda tsamar faso da sai ana buƙatar ruwa ya raɗa sosai ko ina da ko ina godo fete godo fete ne kowa da irin nashi to ka tabbata ƙasan tafinka kafanka nan duka ka cuccuɗa ruwa ka game shi da ruwa gaba daya wa yukhallilu asabi'a yadayhi kuma a wurin wankan ya cuccuɗa yatsun hannunsa ya cuccuɗa yatsun hannunsa sai me kuma? ha? yawwa sannan sai ya wanke kafafuwansa akhira zalika a ƙarshen wanshanenka ƙarshen ne wanshanenka wanka kenan abinda muke magana ne wanka a ƙarshen wanka can sai ya wanke kafafuwansa aha ya jima'u zalika ko eh ya haɗa wannan wanke wanda muke magana na alwala tsarisa kafa ɗin kenan da kuma wanka ya haɗe su kawai ma a cikin su cikin alwala ɗin wato a cikin ya haɗa wurin wanke su kafa kuwa guda biyu ɗin kenan shine tasniyan su litamani gusuli saboda kare wankansa in ba ku manta ba mun yi wannan magana cewa in an ga dama ana wanke su tun farko wurin yin alwala in ga dama sai an kare duk dai ya tabbata a riwaya shugaba alaihi salatu wassalam ya yi haka sai dai wasu malamai sun tabbatar da hadithin ita ummul mu'minin maimuna da hadithin ummul mu'minin aisha din dukansu ana iya aiki da su wannan ta ce annabi yana jinkirta wanke kafa wannan ta ce annabi ya ta riwaito ya wanke ya yi wanka ya fara yin alwala bai jinkirta wanke kafa ba to har gobe abin zai na iya haduwa in wuri ne wanda yake da daɗe da flow ba ta bali shi kenan sai ka wankan ka wanke har da kafuwan daga amma wuri mai taɓali irin bayan ɗakunan mu na gargajiya din nan wanda sai a hankali sai ya laɗifu shaddan da wurin wankan duka gashi nan da yadda yake gashi nan in wanka kake kan ka gama kusan rabin ƙafafuwanka kan gaba ɗaya suna cike da da ƙasa ba ga wani wani zai kawo ya zama wani uban dutse ya zo ya girka a tsakiyar bayan ɗaki inda zai ɗan tsugura a saman dutsen yana hanga duk da haka dai abun ba za a rasa wani abu daban ba haka Allah ya yi mu ya muka iya wani bayan ɗakin sa in ka shiga sai ka ɗauka wurin kwanciya ne saboda ɗabar kyawu ga kamshi an sa kayan kamshi a wurin sai ka ɗauka wurin da yake kwanciya ne kawai balan to haka shalkal ne fu babu rufi a sama ruwan sama ya cika shi fali in kai garaje in ka ka ƙarshen da gaba ɗaya har tsakiyar kayan karuwa sai a kilo sai ya laɗifu to irin wannan bayan ɗakuna wanda in kafin ka gama wanka gaba ɗinka rabin ƙafafuwanka ya ɓace ya kwaci ɗaya da da da da da da ruwa da ƙasa ta saka cikin sauke kafa sai ka gama wanka sai ka zo kana ɗan zubawa da hankali kar ya sake caɗewa kuma sai ka ƙari sa wanke kafan a haka to shi kenan kaga ka gama hadisan duka in wurin da babu cabali ne kuma sai kai kayan ka gaba da to ولتمام وضوئه لتمام غسله ولتمام وضوئه don cika wankansa da cika alwalarsa in kana akhara gaslahuma in ya zama ya jinkirta wanke kafafuwan kenan za a yi haka in ya jinkirta in bai jinkirta ba kuma magana ta kare tun farko ma ya riga ya wanke su in wurin da yake wankan na da kyau kenan wai hazar ya kiyayi an ya masa zakarahu shafan wato ya kiyaya kar ya shafa alƙalaminsa fi tadallukihi a wurin cuccuɗa wanda yake yi na wanka cuccuɗa jikinsa da yake yi to ya kiyayi shafan alƙalaminsa da ba in kafi da tafin hannunsa in ya shafa dai to ha alwala ta wuro ne wa in fa'ala zalika idan ya shafa alƙalaminsa garin cuccuɗa jikinsa zai wanke faqad aw abad durahu a faƙar a aba ɗurahu a adal wuduwa idan ya shafi alƙalaminsa wayin fa'ala zalika in ya shafa alƙalamin na sai aikata abin da aka faɗa din kenan faƙar a aba ɗurahu haƙiƙa kuma alhali ya riga ya game ya cike tsarkinsa ma'ana ya gama wankansa ya cika tsarkaka ɗin duk farillai da sunnoni duka ya gama an gane bayanin kuwa mana bayan ya gama dukkan farillai da sunnoni da ake nema gaba ɗaya na alwala ba an ce a yi alwala ba ko to bayan ya yi ɗin ya zo ƙarshe ƙarshen wankan a gari cuɗe-cuɗe kawai sai ya taɓo al'aurarsa to sai aka ce ne a halin ruwa sai sake dawo da alwala ne inda ya taba alwalarsa sai ya sake alwala wa in masa hufi miji daɗi guzuri amma in ya shafi alƙalamin a wurin fara wankansa wa ba da an ga salama wa da alwudu'i ko kuma bayan ya wanke gaɓoɓin alwala minhu ko bayan ya wanke gabobin alwala yawa falyumirra falyumirra ne yawa falyumirra ba da zalika biya daihi sai ya shudar da hannayensa mana bayyunin raba da zalika bayan shafan kenan sai ya tafiyar da ya gudanar da hannayensa alama wa ilhudo'i a kan gaɓoɓin alwala ya shuɗar da hannayensa akan gaɓoɓin ma'ana sake alwala kawai ya sake alwala kawai ya shuɗar da hannuwansa duka a kan gaɓoɓin alwalansa bilma'i da ruwa ha me ke ya sake alwala kawai alama yan bazi min zalika a bisa ga abin da ya kamata min zalika na wato alwala ɗin jerantawa da ake ce kenan a yi daga kaza sai kaza sai kaza sai kaza wani suna cewa a'a wajibi ne wannan mayan bari din nan ake magana alama ya jibu ne bi ma'ana alwujub amma dai an yi sabani abin da ya kamata duka a yi na alwalan sai ya sake kawo shi a jere wa yanwihi kuma ya daura niyya in ya zo yi din wajibi ne ya sabunta sabuwar niyya na yin alwala a gurin da yake wannan din amma in yi nufin ɗauke kari ne kawai babba a wurin sai ya zo ya wanke abu bai sa hadda alwala ba to bai isan masa ba an gane ko misalin sa kamar dai mutum ne wanda yake yin alwala din ba janaba ne yake da shi ba ya zo yin alwala sai ya niyan wai ɗauke babban kari alwalan ta yi ya wanke iya gaban alwala kawai bai yi ba da haka lokacin da zai wannan sai ya niyya na alwala in ya so ya haɗa duka to lallai wanka nake amma kuma na sa niyan alwala ma a zuciyar sai kudurce wannan din alwala nake kuma in ba haka ba zai bai ba to mun gama babin wanka in Allah ya kai mu zama na gaba sai mu shiga mai ɗauke wato mai maye gurbin alwala babin mai maye gurbin alwala shine taimama kenan insha Allah tabaraka wa ta'ala ko da ke ba mu sani ba ko akwai mai tambaya karatu yau ne a duba na to Allah sana sani
Wani ne da wannan nan ga to sai nan ga don mu ita nan ga ran na kobo
eh mutum yana alwala sai cikin alwala sai alwalan ta kare ya aikata ɗaya daga cikin abubuwan da za su kare alwala to sai ya sake alwalan daga farko dole Eh, daga farko zai samu Mm. alaikum salam wa rahmatullah kuma alwaran kamar yadda yake na a wajen ne shi ma duka akwai bambanci ne kuma babu ko na wankan janaba Eh, da na wanda yake da
da da shi da kuma wanda mutum zai niyya yi kawai alwala eh lura da wasu malamai suna cewa ka wanke maratan maratan in na wanka ne ka wanke ɗaiɗaiɗaiɗaya ma ya wadatar to amma ina ga sun manta ne ko ba na wankan ba ne in kai maratan maratan ɗin kawai in an samu gamewa ruwa ya taɓa dukkan gaɓoɓin alwala yadda ake so aka samu cuɗawa ko ba a wankan ba ne ai yayi Eh, mun karanta wannan a baya ai in ka wanke wankewa ɗaiɗaya shi kenan ya yi amma in ka ƙara na biyu to wannan ka samu ninkin lada kenan in kai sau uku annabi ya ce alwalan annabawa gaba ɗaya kenan da suka gabace ni da ni Mhm. Mhm. babu wani matsala ko? Mhm. in ka ga dama ne ai wa in sha'a akhara zalika ila tamamin muslimi tun a gawaidi in ya ga dama jinkirta alwala ma sai ya kammala wanka ila ma ya fito waje ya kama alwala in ya ga dama kuma yayi wannan zabi ne Mm. to kamar da yadda aka sani yau za mu je mu ziyarar maulana shehi radiyallahu anhu za mu dakatar da karatun haka na yi sauri ne don samun ne اللهم صل على سيدنا محمد من فارس لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومجال العظيم سبحان ربك رب العزة والسلام والسلام الحمد لله رب العالمين